له مسلمون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون yanzu annan a wannan kitaban ne lil mu'minin Allah yana magana da mu'minai yace musu kulu ku gaya musu kulu ku gaya musu amanna mun yi imani billahi da Allah wa unzila ilaina da abunda aka saukar mana na alqur'ani abunda manzala sallama ya zo mana da shi na alqur'ani mu da shi muka yi imani wa unzila ala ibrahima da kuma abubuwan da aka saukarwa annabi ibrahim sune as-suhuf ibrahim as-suhuf ibrahim din nan guda goma wa isma'ila da isma'ila wa ishaqa da ya ishaqa wa yaqub da yaqub wa nasbaq da kuma nasbaq sune ƴaƴan wato shi wato yaqub din kenan wa utiya musa da abinda aka bawa annabi musa alaihi salam na taura wa isa da kuma abinda aka bawa annabi isa alaihi salatu wassalam na linjila wa utiya annabiyuna min ba'dihim min rabbihim min rabbihim ko da abinda aka bawa annabawa min rabbihim daga wajen ubangijinsu shine nan tattafai da kuma sauran addinai la nufarriqu baina ahadin minhum sannan mu ba za mu rarrabe tsakanin ɗaya daga cikin su ba mu imani da wani yanki mu kafirce wani yanki kamar yadda yahudawa suka yi Allah ya ce musu afatun ne bizazul kitabi wa taktuna bi badi to mu ba za mu yi haka ba eh ba za mu yi imani da wani annabi mu ware mu ce mu yi mu yi imani da shi ba ba mu imani da shi ba wulanu lahu muslimun sannan mu mun kasance a gare su musulmai ne masu miƙa musu wuya a dukkanin wato a kowanne lokaci wato wannan aya in mun lura a dama ita ce sharadin musulunci babu wani musulmi wanda zai ce wai yayi ware wani annabi guda daya yace bai yi imani da shi ba idan mutum ya kuskure ya ware wani annabi guda daya yace bai yi imani da shi ba to yayi ridda saboda ka sharaɗi ne sai ka yi imani yadda wannan ayan ta jero ka yi imani da Allah ka yi imani da manzan Allah ka yi imani da abu da annabawa kafinsu da abubuwan da aka saukar musu kafinsu ga baki ɗaya kada ka kuskura ka ware ko mutum ɗaya kada ka kuskura ka ware ko mutum ɗaya in ka ware mutum ɗaya to lalle an samu matsala a addininka saboda haka shine anan Allah ya ce qulu amanna billahi ku gaya musu mu dai mun imani da Allah kuma unzila ilaina da abin da aka saukar mana kuma unzila ila ibrahima da abin da aka saukar annabi ibrahima na as-suhuq guda taran nan wa ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wa nasbat gabaki daya eh da asbat din nan gabaki daya yayan annabi yaqub alaihi salam gaba daya saboda haka sai kun yi wannan imani sannan la nufariku baina ahadin minhu ba za mu wato ware tsakanin ko mutum ɗaya daga cikin su ba mu kafirce wani mu yi imani da wani ba zai yi wadannan muslimu kuma mu mun kasance a gare su muslimuna musulmai ne masu mika musu wuya a mun bi su mun sallama na'am fa ina manu bi misli اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيخفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله يتي فإن آمنوا idan har sun yi imani su yahudawan da nasarawan bi misli ma amantum bihi da abunda misalin abunda kuka yi imani da shi mana idan su yahudawa da nasarawan suka yi imani da irin abunda kuka yi imani da shi da gurgudan abubuwan da kuka yi imani da shi shine imani da Allah da annabcin manzon Allah da annabcin annabi Ibrahim da sauran annabawa gabaki ɗayan su da abunda suka zo da shi kafin su to in suka yi imani da wannan Allah ya ce fakari da su ma sun samu shirya su yahudawa da nasarawa duk wanda ya ai dama menene matsalar tasu sun ki su yi imani sun ware wani annabi daga cikin annabawa suka ce ba su yi imani da shi ba ko menene matsalan kirista ya ware annabi muhammadu ya ce bai yadda da annabi da annabtan annabi muhammadu in ya riga ya ce ya yadda ya zama musulmi ya sai shigo musulunci ba yahuda ya ce bai yadda da annabcin annabi muhammadu ba in ya zo in ya yadda shi kenan ya zama musulmi sai shiga musulunci sai saboda haka idan suka yi imani da abin da kuka yi imani to fa gari ta da sun samu shirya shi ne kawai in sun imani to sun samu shirya fa in tawallau idan suka juya baya akan yin imani suka ce su ba za su yi imani da abin da kuka yi imani da shi ba fa inna ma hum fi shiqaq to su din sun zama suna cikin ashiqaq a shakiyanci sabanin wato abinda kuke suna cikin wani tsagi tsagi wanda ba ba na musulunci ba eh fa sayakfikahumullah sannan kuma ya manzon Allah Allah ya isan maka zai isan maka wato shakiyancinsu wa huwa sami'u kuma shi Allah wato mai ji ne na zantuttukansu kuma alimun masani ne wato da dukkanin wato halayensu da kuma ayyukansu da suke yi ga baki daya na'am صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون wato su yahudawa suna yin wani izgili ne hadda nasarawan ma nasarawa nasarawa su ne ma suka shahara da wannan izgilin wanda har yanzu za ka ga suna yi har yanzu suna yi wai sai su ɗauki mutum sai su je su sa shi a ruwa suna da wani ruwansu nasu a wani ruwa asfar haka sai su ɗauki ‘ya'yansu idan suka je suka ɗauki ‘ya'yansu sai su je su sa su a wannan ruwan su nutsar da su a wannan lokacin sai su musu wanka in suka musu wanka wai wato sun cire musu dukkanin wani dauɗa da dukkanin wani dameji na kafirci saboda haka yanzu sun zama nasarawa na gaskiya cikakku a yanzu mai suke ga abin ne akwai abin da suke ga siya fatisma ko? eh fatisma? o baptisma ok to shi ne suke yi to kafi tun a zamanin maza a da suna yi wannan shekartakar wai yanzu an rina shi an rina shi daga halin da yake yanzu an mai da shi sabon mutum wato an ma'asumantar da shi kenan ko? eh an mai da shi sabon rai to abinda suke yi to shi ne Allah ya saukar da wannan aya yake musu raddi yake ce musu sibghatallah eh wa man ahsanu min Allah sibgha sibghatallah rini na Allah wanda shine fitirar da Allah ya halicci mutane a kai ta addinin musulunci eh saboda haka wa man ahsanu min Allah sibgha waye ya kai Allah iya rini idan su sirrina sun mai da shi ba na tsarin gaskiya to ai ga na gaskiya shine ka zo ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai a gani da naka da nasu waye yafi shi ne Allah ya ce rini kan shi ne na Allah shi ne fitirar da Allah ya halitti mutane a kai sai su zo su yi imani da a manzannin da ya aiko wa man ahsanu min Allah sabqa waye ya iya ya kai Allah iya rini waye ya iya ya kai Allah irin wannan saboda haka fitabatun nasu zo ka nemi na Allah na Allah kuma shine bi manzon Allah saboda ba wanda ya kai Allah iya shi a to dubi dirinin mai rini yana yin rinin fari to ka zo a rina ka ka zama fari kal ka samu hasken Allahu nuru samawati wal ard Allah ya ce wa nanu lahu abidun kuma wato mu kasance a gare su a mu kasance a gare shi wato abiduna masu yawan ibada eh mu kasance a gare shi masu yawan ibada na'am قل تهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل تهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون wato su yahudawa suka gaya wa musulmai suka ce mu ne ahlul kitabi ko mu ne na farko kafin musulunci saboda haka alƙiblar mu ta riga ku saboda la- a larabawa larabawa ba su taɓa samun wani annabi ba saboda haka da a ce annabi muhammadu annabi ne ai da ya zama yana daga cikinmu saboda haka alƙiblar mu ita ce alƙibla ta gaskiya shine Allah sai ya saukar da wannan ayar qul ga ya musu atuhajunana shin za ku yi kusuma da mu ku yi jayayya da mu fillahi a cikin lamarin ubangiji don ya zaɓi annabi daga cikin larabawa ai ya san da ku yahudawan ya zaɓe annabi daga cikin mu larabawa kuma bayan kun san da shi wannan ubangijin wa huwa rabbuna wa rabbukum shi ne ubangijin mu ubangijin ku ubangijin mu ne kuma ubangijin ku ne saboda haka yana da ra'ayi yana da ganin dama ya zabi wanda ya so daga cikin bayinsa wala na amaluna wala kuma amalukum sannan muna da sakamakon ayyukan mu wanda za a saka mana da shi kuma kuma kuna da ayyukan ku da kuka aikata wanda za a saka muku da shi wala kuma amalukum kuna da ayyukan ku wanda za a saka muku da shi wa nanu lahu mukhlisun sannan mu mun kasance a gare shi ma mukhlisai ne mun tsarkake addinin mu muna aiki ne akan wannan addinin namu babu wani addini da zamu yi face sai wannan addinin na musulunci saboda haka ai mu ne ma muka fi cin kanta da azaba kaga su anan ai an riga an gama da su sun ce wai idan da a ce annabi annabi ne to me yasa ya zo a cikin larabawa bai zo a cikin su ba ɗaya kenan sannan su ai su ne na farko saboda haka su ne alƙiblar su ma ta riga alƙiblar manzon Allah saboda haka da da gaske annabi Muhammadu manzon Allah ne to da an aiko shi cikinsu saboda su ne ahlul kitabi to shi ne aka ce to ku gaya musu a tuhajjuna na fillahi yanzu za ku yi jayayya da mu ku yi kusuma da mu a cikin lamarin ubangiji bayan kun san ubangijin shi ne ubangijinmu shi ne ubangijinku saboda haka yadda ya halicce mu ya haka ya halicce ku yadda ya halicce ku haka ya halicce mu saboda haka yana da ganin daman ya zaɓi wanda ya ga dama ya bashi saboda haka cikin ganin daman shi ne ya zaɓi manzan Allah a cikin mu larabawa ya san da ku bai ba ku ba sannan kun san da cewa wala na amalu na wala kuma amalu ku muna da ayyukan da mu muke aikatawa kuma da shi za a saka mana kuma kuna da ayyukan da kuke aikatawa da shi za a saka muku sannan wa nanu lahu muslimu mu mun kasance mukhlisun masu ikhlasi ne a gare shi saboda haka na menene abun jayayya da mu haka babu kudumin yin jayayya na'am
أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم عن الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون
am taquluna إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى قل أنتم أعلم أم الله وما نزل منك بشهادة عنده من الله وما الله بغافل أما تعملون أم تقولون ko am ya kuluna duk ana faɗa kira ko yi guda biyu am ta kuluna bari dai kawai ta kuluna kuna faɗa ko ko am ta kuluna shin za ku rinka faɗa ne inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa lasbaqa kanu hudan aw sare za ku iya cewa annabi ibrahima da annabi ishaqa da da yaquba da isma'il da asbaq innan gabaki daya sun kasance yahudawa ne ko nasarawa shin yanzu kuna nufin haka ne a'a ai ƙarya kuke ba haka bane ba haka bane kun san da cewa annabi ibrahim da annabi ishaqa da annabi yaquba da wato asbat ba yahudawa bane ba nasarawa bane ulga ya musu antum a'lamu amilla idan har za ku faɗi haka cewa su yahudawa ne ko nasarawa ne antum a'lamu amilla ku kuka fi sani ko Allah ya fi sani tunda ai Allah shi da kanshi yace ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya walakin antum a'lamu amilla ku kuka fi sani ko Allah sai Allah a yace wa man azlamu ya ci gaba da yi musu tahdidi yace wai daga cikin azzalumai waye wani azzalumi ya kai mimman katama shahada shi Allah ya ce wa wallahi bi gafirin amma tamanu Allah bai zama a yarab kana daga abin da suke aikatawa ba saboda tahdidi a gare su ma'ana Allah ya san dukkanin aika aikar da suke
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ولا تسألون عما كانوا يعملون الله يتشرك أمته قد كلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون tilka ai su dai wayan can ishara ne a gare su din wanda suka gabata su annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub da Nasbati ai jama'a ce wanda karkara da hakika ta shude laha ma kasabat tana da sakamakon abin da ta aikata wala kun ma kasabtun kuma kuma kuna da sakamakon abin da kuka aikata saboda haka wala tusaluna amma kanu yamalu kada ku sake ku tambayi abin da suka kasance suna aikatawa kamar da su ma ba su tambayi abin da kuke aikatawa na'am
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسمه يهدي من سيقول سبع من الناس ما ولوه عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم نعم manzala sallama a daman lokacin da yake sallah wato yana fuskantar ɗakin ka'aba ne a lokacin da yake garin makka nan ne ka'aba ɗin nan nan ne alƙiblar manzon Allah a lokacin da yake makka to lokacin da ya yi hijira ya koma madina sai aka aka bashi umurni da ya rinka kallon baitul maqdis ya zama shine alqiblarsa ya rinka kallon baitul maqdis ya zama shine alqiblarsa to shi kuma wato manzon sallama ya kasance ya fi son alqiblar Ka'aba saboda ita ce alqiblar kakansa Annabi Ibrahim sannan su kuma yahudawa can suke kallo to sai ya zama suna ganin kamar yanzu an dawo ana son a haɗe da su tun da dama abu a ibn suriya ya yi da'awan cewa babu wata shiriya sai ta su ko yawwa to shi ne allah yake cewa sai ƙulu su fahabu wawaye minan nashi daga cikin mutane yahudawa da nasarawa sai ya kulu za su rinka cewa ma wallahum shin wanne abu ne ya juyar da manzon Allah da shi da muminai an qiblatihim allati kanu alaiha akan alqiblan nan tasu wadda suka kasance suna sallah akanta ma'ana suna sallah akanta a baitul maqdis qul ga ya musu lillahi al-mashriq wal maghrib ai da gasbas da yamma kowace jiha wato ta Allah ce saboda haka ko a ina aka yi in ami akan umarnin Allah zai karba ya ji man ya sha'u ubangiji yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratin zuwa ga tafarki wanda yake mustaqimin madaidaici shine addinin musulunci a ubangiji yana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici wanda shine addinin musulunci na'am وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان لك بدة الله الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك كما هكا كما wato kamar yadda muka shiryar da ku a gare shi ja'alnakum muka sanya ku ya ku al'umar annabi Muhammad yanzu ana magana da al'umar manzon Allah ne muka sanya ku ummatan wata irin al'umma wasaɓan mai adalci zaɓaɓɓiya mai adalci wato daga cikin shaida na yabo da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shaide su da su zaɓaɓɓu ne zaɓaɓɓu ne sannan kuma adilai ne masu adalci to saboda haka shi yasa Allah ya zabe su litakunu shuhada ala nasi domin ku kasance ku masu bada shaida ne akan mutane ranan tashin alkiyama shin manzannin su sun isar musu da sakon su ko kuma ba su isar musu ba al-Imam al-Bukhari yana ruwayan wani hadisi yace ranan tashin alkiyama farkon wayanda za a soma yi wa hisabi su ne al'umma ta farko al'umma annabi Nuhu za a zo da su a cewa al'umman annabi Nuhu shin annabi Nuhu ya isar muku da saƙon da aka bashi na annabci abinda za su ce wa Allah sai su ce ya Ubangiji ma ja'ana basirun wa bashirun wa nadiru mu fa babu wani wanda ya bai gargadi ko mai albishir wanda ya zo mana annabi Nuhu da ka aiko shi ɓoyewa ya yi mu bai gaya mana ba saboda ka mu babu annabin da aka aiko mana barintana a ce an kira mu zuwa ga bautar Allah mun ƙi mu bi ka ji iya shi shi kenan annabi nuhu ya ce a sai Allah ya jiyo kan annabi nuhu ya ce nuhu ka ji abin da suka faɗa ka ji abin da suka faɗa suka ce ba ka ɓoye annabci ba ka isar musu ba kasan kuma annabawa Allah tun a nan duniya ya musu jinjina yace alladina yuballiguna risalati rabbih wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi shahida ne ko gida shahida saboda ka su suna da wato shaida suna da stam a wajen Allah sai da tabbas ba sa boyewa ba sa ɓoye abin da Allah ya aiko su da shi to Allah sai ce annabi Nuhu gashi mutane ka kuma sun ce wai baka isar musu da sako ba annabi nuhu zai ce ya ubangiji ya ubangiji na isar musu da sako kaga fa Allah ba ya san komai amma saboda iya hukunci na Allah shi saboda haka ya ubangiji tabbas na isar musu to kai me ya shaidanka Allah yana da shaidu to su waye shaidunka sai Allah shaiduna su ne al'ummar annabi sai a zo wajen manzo Allah a ce to ga fa abin da ke tafiya manzo Allah ya ce sai in dan wayi wayansu jama'a kadan daga cikin jama'a ta sai in ce ku je ku fitar da annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam sai su tafi idan suka tafi sai su ce ya ubangiji mu mun shaida tabbas annabin ka annabi Nuhu annabin Allah bai ɓoye abun da ka aiko sa da shi ba ko ƙwaya ya isar wa mutanenka su ne suka yi ta tsaurin kai suka yi ta bautan gumaka suka ƙi su bi shi sai Allah ya ce to kun ji al'ummar annabi Muhammadu ta ba da shaidu a kai sai su ya ubangiji ta yaya za a yi al'ummar annabi Muhammadu su ba da shaidu a kanmu mun da mu ne al'umma ta farko su kuma su ne na ƙarshe tsakaninmu shekara dubbai kaza sannan kuma a ce su ne za su ba da shaidu a kanmu a ce su za su ba da shaidu a kanmu kai ya ubangiji gaskiya mukan wannan shaidar akwai abin duba ba mu yadda ba sai Allah ya ce Allah sai ya cewa al'ummar annabi Muhammadu to ga hujjojin da al'ummar annabi Nuhu suka kafa kuma akwai abun dubawa ku da tsakaninku da su shekara dubbai ta yaya za ku ba da shaidu a kansu ta yaya sai al'ummar annabi Muhammadu su ce a'a mu ai annabin mu annabi Muhammadu wanda kace ma yantiqu anil hawa baya furci akan son zuciyarsa illa in huwa illa wahayi wa sai wahayi aka masa sannan ka bashi littafi wanda wannan littafin la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min alimin hakim wannan littafin to mu nan ne muka samu tabbaci zan Allah ki sallallahu alaihi wasallam shugaban masu gaskiya ke za shi Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa أيا ناس خلوا الهزل وقفوا محمدا وإلا ترون الدهر جد برائي محمد خير العالمين محمد رسول أمين رسول أمين ذو سنن وسناء فصيح بليغ ليس ينطق عن هوى بل الوحي والتنزيل وحي سماي baya furci akan son zuciya duk abin da ya faɗa sai dai wahayi ko ko abin da ya zo da shi a cikin فصيغ بليغ ليس ينطق عن الهوى بل الوحي والتنزيل وهي السماء عليكم بحبل الله للعبد واثقا فنهج يناوي الذكر نهج شقاء saboda haka shi manzo Allah dama mai gaskiya ne da an faɗa shi kenan sai al'umma Allah ya mamu su shiga Qur'ani kawai inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yata'a ta karatu qala nuhu rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfiru ja'alu asabi'ahum bi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asarru ai ta karatu har sai an je karshen suratul nuh sai an gama shi kenan to nan kam an riga an kure shi ba su da hujja ubangiji ya tsirtar da annabinsa annabi nuhu alaihi salam su kuma akan musu ai musu hukuncin da aka ga za a yi musu ai musu hukuncin da za a gaya musu to wannan adalcin wannan girmamawa da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa mutanen annabi nuhu al'umma annabi Muhammadu shine anan yake jinjinawa yake cewa a haka muka sanya ku wa kadhalika ja'alnakum a hakan muka sanya ku wato kamar haka ne kamar da muka shiryar da ku a baya muka sanya ku ummatan al'umma wasadan adila wato adila zababbiya adila litakunu shuhada'a domin ku kasance masu zama shaidu alal nasi akan al'umma wa yakunu rasulu alaikum shahida sannan shi kuma manzo Allah ya zama shaida akan ku manzo Allah shi kuma shi zai zama shaida akan ku ya tabbatar da cewa lalle kudin ku ne wa yakunu rasulu alaikum shahida manzo Allah ya zama shine shaida akan ku wa ma ja'alna qiblatal lati kunta alaiha ya manzon Allah alqiblan nan wadda ka kasance wadda ka kasance akan ta ba mu sanya ta wato ita kaba ba mu sanya ta wato alqibla ba wata ana maganan kaba kenan wadda yake sallah a gare ta lokacin da ita ce alqiblar shi a makka kafin da aka dawo da shi baitul maqdisi aka ce yayi sallah da ita wata shida wasu suka ce a wata bakwai wata goma sha sha bakwai da wasu yan kwanaki sai aka juya ta zuwa ga inda take to shine Allah ya ce ma da Allah kibai da cikin ta alaiha ba musayya wato alqiblan nan da kasance a kanta alqibla ma'ana ba mu juya ta ba kenan ba mu canja ta ba illa lina alama sai don mu bayyana man yattabi'ur rasula wanda yake bin manzon Allah da gasken gaske mimman yankalibu ala ibaihi akan wanda zai juya akan bayansa da wanda zai dawo ya kama shakku ya ringa cewa kai to wannan al'amarin dai akwai wasa a cikin shi da an ce mu kalli kaza yanzu an da an ce mu kalli kaza yanzu an sake juyo da mu Allah ya ce ba mu sanya wannan wato juya al'iblan ba haka kawai ba siddar sai dan mu bayyana wato wanda yake bin manzon Allah bi na gaskiya da kuma wanda ya zama shi kuma wato zai juya a baya ya yi shakku ya kama cewa abun akwai ɗaimuwa a ciki e wa in kana duk da ta kasance wato juyar da alƙiblan din la kabiratun tana da girma wato tana da nauyi akan mutane illa ala ladina hada Allah sai akan waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye ya shirye da su amma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance wato zai wato tozartar da imanin ku ba eh inna Allah bin nas da raufur rahim shi ubangiji wato mai mai rangwami ne mai rahama ne wato ga mutane haka ce ma kana Allah li yudhi'a imanakum bayan an juya alƙibla sai kasa ita lamarin juya alƙiblan nan ya dawo mutane da yawa shakku a addininsu wasu dalilin da suka yi ta yin rita wasu kuma sai kansu ya kulle so kama cewa to yanzu tun da an juya alƙiblan nan akwai wa'anda kuma sun mutu kafin a dawo a juya alƙibla ya imanin su yake yaya sallolin su yake sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yubi imanakum Allah bai zai tozo ta imani wanda suka mutu kafin juya alƙibla sun mutu a kan shari'a a kan hidaya ba su da wanda sun mutu a kan daidai amma kana lahuli zuwa imanu aka ce lokacin da aka saukar da ayan juya alƙiblan nan akwai mutanen da aka zo su sahabbai aka same su suna sallah aka same su suna sallah sai aka gaya musu sai aka gaya musu cewa an juya alƙibla wani sahabi zai ce musu ah ya naga kuna sallah ta baitul maqdis shin ba ku san da yanzu nan an saukar da aya an maido alƙibla ka'aba ba kawai sai suka juya suna sallah liman hede ga kuma baya eh ai su sahabbai maganar manzon sallama ba sa daukar ta a wasa kawai fada ke da wuya sai aikata ku sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya muke da time ne? za mu taƙaita a nan Allah ko akwai tambaya da aka daga akwai wanda ya rubuta tambaya ko? ko ya yi bacci ne? ka zo da tambayoyin na gani? za mu taƙaita a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ta baraka wata ala ya ba mu dadan shi abinda muka kuskure muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana rangwami a kai wa ma ubarribu nafsi innani bashar sannan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana sauki na rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ibadan mu marasa lafiyar mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya za a karanta tambaya a mata ya tsara kafin sai ya ga shi ma ne ya karanta Na'am. wannan yana tambaya ne mutum ne ya ware zakka da ya ware zakka ya ma'ana ya fitar da lissafin shi na zakka shikenan zuwa da safe zai raba dare na yi sai aka sace awakin da ya ware na zakka shin zai biya zakkan ko ba zai yi zakka ko ba zai yi ba ai yin zakka zai yi dole zai yi zakka ai to ai bata shiga hannun mutane ba da a ce misali ya wakilta wani ne ya ce wane ga wannan awakin na zakka ne ka kula min da su sun bar hannun shi ya bar su zuwa da safi da Allah a yi kokari a rarraba da safi zan kama wa listin wani da za ka yi wa yanzu dai abu na hannunka a daren sai aka sace su kaga ba hannun shi aka sace saboda haka babu ruwan Allah da wannan sata shi aka wasata saboda haka ya sake cire awakin zakka ya fitar da zakka na'am ha hannun shi aka sake eh eh na'am Na'am. Eh.
Yana kaɗe wani yana kaɗe wani ya kaɗe sai ya mota ya zai na Wanda ya fara kaɗe wani sai ya azumi wani wanda ya taka ya zuwa zuwa shi.
Na'am. To gaskiya wannan tambayar masu ne. Eh akwai wata? Na'am.
Ni ne na zo sallar magariba Na'am.
sai na samu jima ya riga ni da rasa ɗaya.
Mm.
Shi kenan da na tashi na kawo raka ɗayan ta zama mun biyu bayan ya sallame.
Eh.
ban tsaya ba sai za ki kawo ta raka sannan na zauna na yi tahiya ya sallah ta kai Sai a yi ba a ji. Eh, eh. Na'am. To sai sai a miƙa mana abin magana ya ko?